بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما وعقلا وحكمة ونعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين ورب العالمين الحمد لله زام تجب ذكرت مقامة الحريف za mu tashi a wato makama ta hudu wadda ake kiranta da a wato addinyaɗiya na ita wannan makama da za mu shiga a cikinta tana bayani ne wato ta yadda dai za mu gane bayanin da za mu yadda za mu gane abin da ta kumsa yadda za mu tafiyar da shi karatun yadda za mu gane shi mu fahimce shi saboda mu sani ya kumsha cikin wannan makama abin da ya kumsa kaman da muka saba shi a harisu bin hamma shine wanda yake rawaitowa kamar yadda shine littafin ya rubuta kuma shine shi abin yake faruwa da shi to a cikin wannan ya gamu da wasu mutane guda biyu waɗanda wa'annan mutane guda biyu shine da kamar wanda aka sani shi ne Abu Zaid da shi da ɗan ɗansa a nan kuma nan abin da ya faru kenan tsakanin su abin da ya faru shi da ɗan ɗansa shi Abu Zaid yana fira da ɗan ɗansa daga dare sai shi Abu Zaid yake tambayar ɗansa wani irin hali ne wani irin hali ne yake da shi wanda ɗan ya faɗo irin halinsa da kuma irin ɗabi'arsa bayan ya gama cikin abu zai sai ke faɗa shi kuma ga irin ɗabi'ar sai ta take an fahimta ko sai ya ce shi kuma ga irin yadda wato ɗabi'ar ta take to shine nan zai bada labari a kai na to shine yake cewa akhbar al harith bin hammam harith bin hammam ya bada labari qala yace za'antu ila dinyar na tafi zuwa dinyar ita dinyar wani gari ne da ke nan cikin misra yana kusa da misar wannan garin wanda ake kira shi Dimiyat wanda akwai malamai a cikin wannan gari na Dimiyat wanda ma sun yi da suka sosai da shi tuna tafi zuwa wannan gari ama iyadin wa miyadin wato shekaran nan ta mai zuwa da kuma mai komawa idan aka ce iyadin wa miyadin kaman wato kishiya da kishiya ne kaman a ce up and down kaman misali a ce mutum tashi zauna tashi zauna tashi zauna to wannan shi ne shi ne ma'ana kamar ikibalu wa idbar ma'ana shekarar zuwa da dawowa ya shekarar zuwa da dawowa shi ne hiyadin wa miyadin don da ka ce wa wato laraba idan ka ce maka hiyadin wa miyad ma'ana kaji ka dawo an fahimta ko kuma abin ya kasance a lokacin ka je yanzu ka dawo yanzu to shi ake kira da hiyadin wa miyadin shine up and down na ya ce wa ana yau izin ni a wannan lokaci in ji harisu bin hamma marmukun rakhai abun wato abun kurawa kallon yarwa ne a gari ma'ana mutane suna ganin yarwa a tare da ni lokacin ma'ana yana so nuna cewa a lokacin yana cikin yarwa yana cikin yarwa wanda ya kalle shi zai gane cewa eh lalle yana cikin yarwa to shine marmukun daga ramaka ne shi ne za ka ji hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa wa man nazara idan wa man nazara ila imra'atin ramqatan wahidatan wato duk wanda ya duba zuwa ga mace duba daya ko don da ya duba zuwa mace duba daya to gafarar lahu lahu ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhar Allah zai gafarta mashi zunubansa wanda suka gabata da wanda ba za su zo gaba daya to shi ne ramaka shi ne ya zama marmuqur raqai abin duban yalwa ne a wajensa kuma mawuku da tsiha abin son yan uwa ne wato mai son yan uwa ne shine mawuku sai kuma na wa makani wa ne kurkur mai soyayya to mawuku da tsiha abin son yan uwa ne a sahabu mabarifar sarai ina jan ina jan wannan geza ta arziki wa ajtali ma'arifar sarra'i ina bayyanawar fuskar farin ciki mana za ga wanda yake da wadata yake da arziki za ka fuskar shi cikin farin ciki take da kagan shi za ka tabbatar da cewa eh lalle wannan yana cikin jin daɗi farafaktu sahaba sai na abokanci wasu abokai ƙarshen ku asa shiƙa hakika waɗannan abokai ah, sun tsaga sandan nan ta saɓani sun tsaga sandan nan ta saɓani ma'ana nan yana nufin sun koyi duk wasu waɗanda za su kawo musu saɓani sun rabu da waɗanda suke kawo musu saɓani ba saɓani tsakaninsu waɗannan abokanan wato kansa haɗe yake ba sa saɓani tsakaninsu shine asa saboda asa tana da wannan fassarori daban-daban tana da asa tana nufin sanda asa sannan tana nufin jama'a sannan asa na- tana nufin kuma yankewa Eh, to tana da ma'anoni da yawa da sannan kuma tana nufin sabo asa tana nufin jama'a asa tana nufin yankewa asa tana nufin sabo asa tana nufin sanda kamar inda za mu ji inda mai ishiriniya ya haɗo su gaba ɗaya a cikin baiti ɗaya ko inda yake cewa a huwal fardu min amsalihi rajahal asa asa bi zubabi saiti ha mata mana asa wa alqamina tisyari fi sidratil asa manaqibuhu ka turbi wa shuhbi wal hasa wa abatiha wal amru a'la wa afkaru ma'ana yadda yake cewa huwal fardu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne makadaici eh, wanda yake cewa rajahal asa ya rinjayi jama'a min amsalihi daga tsararrakinsa a ce gashi manzar kadan ko an samu misalinsa ko kuma a ce gashi jama'a sun rinjaye shi a shi kadai ma shi kadai ya rinjayi jama'a da yawa sannan yake ta kuma asa bizuba bisaifi ya yanke bizuba bisaifi da kaifin nan na takobi ha mata mana asa kan duk wanda ya saba wa Allah kaga biyu kenan wato uku kenan ya shigo a nan gurin ya san yau ma'anar asa guda uku asa na jama'a asa na yankewa sai kuma asa na saba Allah sannan yace wa alqamina tisyari tisyar kala asa wa alqala asa sai ya jefar da sandarsa eh mina tisyari ta tafiya tisidrati a cikin magariya to za mu ga ma'anoni guda guda hudu ke gare ta shine ne yake cewa a sai ya zamo cewa ƙarshen ku a sashi ƙaƙi sai suka tsage sandan nan ta saɓani amma yana nufin ƙarshen ka a sashi ƙaƙi sai suka rabu da jama'an nan na saɓani ya zamo jama'an da suke kawo saɓani ba sa tare da su ba sa tare da su to nan ya kawo kinaya ne amma yana nufin cewa ba saɓani dai a cikin jama'an da suke tare da su wartaba'u a fawiƙar wifa sannan waɗannan mutanen da suke tare da su wanda babu saɓani tare da su saboda sun rabu da masu kawo saɓani gaba ɗaya sai suka sha a fawika hantsa ta arwisa ta dacewa Eh, shi ma a fawika wato hantsa za mu ja kawo shi a cikin sandare ya ce hatta lahu ka asinarin mushi har sai da suka bayyana kaman kaman ah, wannan kaman haƙoran nan na masharci asnan shine haƙora na masharci wato daidai wa gida kowane fahimtarsa iri ɗaya ce ta ɗan uwansa babu saɓani a ciki babu wani ma wanda zai ringa nuna shi wani abu ne a'a kawai tafiya suke yi salim alim babu saɓani tsakaninsu fil istiwa shi ne ce a cikin daidaitansu ka asnarin mushki kai ka ce haƙora ne na masharci wakan nafsir wahida ce kuma kaman wato rai ɗaya ne filti amir hawa a cikin wannan dacewar soyayya duk abin da ɗaya ke so to kowa ma haka yake so kamar zuciyar mutum ɗaya ne ka ga mutum abin da zuciyar take so to ita ce ne take so to ba sa yin tsakani a kai wa kunna ma a zalika mun kasance tare da hakan nasirun naja muna tafiya ta gaggawa naja shine gaggawa wala narhalu illa kullu hauja kuma ba abin da muke hawa wato ba mu hawan wani sirri sai a bisa dukkan hauja taguwa wadda take mai gaggawa shi ma za mu ji a cikin ɗan diriri ko a wannan kai shi ma a ɗaibatu da tarra yadda yake amfani da hauja ɗin nan taguwa mai gaggawa wanda cikin shi shi ma akwai tauniya wato ana cewa hauja ana cewa iska guguwa wanda yake mai tsananin gudun nan. to daga nan ne ake sanya wa taguwa mai gudu ake ce mata hauja wa iza nazanna manzilan yace yayin da muka sauka wani masauki awwara da naman halal ko kuma muka shiga wata mashaya iftalatna lufsa sai muka fauci zama nan da yace muka fauci zama shine zaman da muka mu zauna ba mu zauna sosai ba muna zama muka yi sauri muka tashi ba tare da mun dade ga wannan zaman ba shine ƙara bayani yace wallan mun fili da muku ba mu tsawaita zaman a gurin ba fa anna lana imalu rika imalu rika aiwatar da karuka fa anna lana sai bujiro a gare mu ma'ana sai muka shawarci cewa ai ya kamata mu hau abun hawa shine wato imalu rika mu hau abun hawa wanda za mu tafi ya je kai mu inda za mu je fi lailatin sai muka hau wannan abun hawa fi lailatin cikin dare fatiyati shaba wanda yake mai wannan mai yarintan nan ta kurciya ma'ana yana nufi mai yarintan ta kurciya shi wannan duhun mai baki kirin ya siffanta yarintan ta kurciya saboda shi matashi za a gan shi gashin shi ba gurgura baki kirin ya ce to idan akwai gurguran nan misali yana nufin idan akwai gurgura kaga kamar kenan safiya ta dan fara yi ko kuma a akwai haske haske a to yake siffanta shi sai yake na yace fi da latin fatiyatu shabab a cikin dare wanda yake mai kurciyan nan ko mai yarintan nan na kurciya ma'ana mai baki kir shi ne yake guda fiyatul ihab guda fiyatul ihab wato mai bakin fata nan shi ma guda fiyatul ihab shi ma kina ce saboda guda fiya wato guda ana nufin hankaka hankaka baki to shi ne sai ce guda fiyatul ihab shi wannan daren ne tsananin bakin duhu ne duk dai abin da ke so yin ma kenan fa asaraina ila anna dallailu shababa fa asaraina dan ka ta tafiya har zuwa anna dallailu har sai da dare ya yayi shababa wato shababa sai da ya yayi kurciyan nan da ma'ana sai da ya yayi wannan bakin nasa ila anna dallailu shababa har sai da dare ya yayi bakin nan nasa wa salata subhu kibaba asuba ta gusar da kidaba wato kumshinta shi ma kumshi kaga idan kai kumshi musamman yanzu an aka yi kumshi za a ga wannan baki ne wannan kumshin ko baki ne to ma'ana yana nufin har sai da asuba ta yayi wannan bakin na ta zamo safiya ta yi fahina minna fahina malin nasura yace yayin nan yayin da muka kosa da tafiyar daren nan wa minna ila da kara sai muka karkata zuwa wannan bacci sadafna arjan sai muka dace da wata ƙasa muku zalatar ruba wanda take mai damshin jigawa damshi ya ka ce muku zalata shi ma ana nufin damshi shi ma za mu ji a wannan mai shi ya yi amfani da wannan muku zalatan muku zalatan ruba inda yake cewa ko a can cikin baiti na alalaita shi'iri hal asiran na munjida litsai bata haisun nuri ya za'u mus'ida fa'ar fa'a sauti bisalami muraddida ya ce salamu ka arfin zauji akdalahun nada akdalahun nada da wannan raba ta damsa sashi sannan sai ya ƙara faɗa in ba namanta ba a kan wani baiti na gaba shi ma dai ya ƙara faɗa dai irin wannan wato baiti ya ƙara faɗa irin wannan kalma ya ƙara kawo ta to shi yasa shi inda yake cewa shi ma wato wa bayi kariman da ba aslan wa maulida fa shabba shababar raudi akdalahun nada eh akdalahun nada to shine muqballata ruba mai damshin jigawa mu'tallatar saba wanda yake mai taushin iska da aka ce saba shine iskan da yake da gabas mu'tallatar saba mai taushin iska fata khayyarna ha sai muka zafi wannan kasai munakan lil is wato sai muka zaɓe ta nan ne madurkusar wato farfarin raƙumma ya ka ce e shi ne farfarin raƙumma to sai muka zaɓe ta a matsayin wato farfarin raƙumma muka zaɓe ta madurkusar wannan farfarin raƙumma wurin da za mu tsaya mu huta wa mahaɗa litta'ari da kuma wato wannan masaukan kayan mu litta'ari don me yi rurumi wato mu huta a wurin haka ce rurumi shine irin asuba ta ta kusan zuwa din za a dan kwanta a huta a huta to shine at-ta'arif yace fara ma halla halkali yayin da alkali mai cakudawar aboki ko kuma cakudaddan aboki ya ce kali shine abokai da suka hadu abokanin da suka hadu suka yamutsa shine alkali to yayin da cakudaddan abokan nan Allah haska sauke ta ma'ana suka sauka a cikin wannan kasa wahadda a bi hal aqidu ya zamo a aqidu kukan rakumi ya nasu biha a nan wajen ta ma'ana duk yana nufin duk raƙuma ɗin sun kwanta sun ɗan su ma suna hutawa alhadi shine irin kukan raƙumi ko kuma ka ce halimiyar doki duk ana nufin shi da alhadi wani gadi da kuma minshari yayin da minshari shi ma yan nasu a wannan gurin sami ita sayyita sai na ji wani sauti mina rijali daga mazaje ya kulu lisaniri yana faɗa ga abokin hirarsa firri hali a wannan gurin aji sirdi din nan ma'ana a wajen da aka aji sirdi aka tsaya ana huta an rihal shi ne sirdi to sai na ji sautin wani mutum yana cewa lisani ga abokin hiran nasa sirri hal a wannan gurin da aka sauke karo kan nan sai na je na ce mashi kaifa hukumu siratika yaya hukuncin halinka yake ma'ajilika tare da abokananka wajiratika da kuma makwabtanka ma'ana yana nufin ya kake tafiyar da abokananka wajiratika da kuma makwabtanka ya kake kyautata musu wani irin abu kake yi wa abokananka kuma wani irin abu kake yi wa makwabtanka idan kun haɗu a guri ɗaya faƙara sai ya ce da shi wato sai wannan abokin gire sai ya ce da shi wannan mutumin to mu sani dama tun can farko yadda za mu gane karatun na yi bayanin su wane ne zai iske shi alharis bin hammam zai iske mutum biyu ne kuma wannan wanda zai iske shi ne abu zai shi ne na farko sai kuma ɗan ɗansa wanda suke hirar da shi to nan abu zai ne yake tambayar ɗan ɗan nasa yaya halin ka yake da abokananka da kuma makwabtanka to shi ne sai shi kuma ɗan ɗan abu zai ɗin shi ne nan zai ba shi amsa zai faɗa mashi irin ɗabi'arsa ma'ana irin yadda yake kasancewa tare da abokanansa da kuma makwabtan nasa shi ne ce fakala sai ya ce ar'al jara walau jara so ina kiyaye mutuncin makwabci walau jara ko da kawai yayi zalunci a gare ni ina kiyaye mutuncinsa in yi man zalunci to zan kiyaye mutuncinsa wa abzalul wisala sannan ina ba da saduwa da manisala ga wanda ya man tumbi duk wanda ya man tumbi ya nufo kaina zai ya nufo da faɗa ko zai cutar da ni da wani abu to ni kuma zan ba shi saduwa zan kyautata masa ma'ana wa ahsamilul khalila sannan ina jurewa cakuduwar abokanai ina jurewa cakuduwar abokanai walau abdatta khalila ko da kau ya bayyana banna a gare ni to ni kuma aboki din sai in jure masa duk irin wannan cakuduwar ta a tsakani na da shi wa awaddu hamima sannan kuma ina ba ina ba da soyayya ko ina son aboki na ko ina son aboki al'amin shi ne masoyi wanda zai zamo maka abokinka ne aminin ka ne wa a waddu ina son al'amima aboki walau jarra an bil hamima hamima ko da ya jawo ruwan zafi a gare ni ya sanya min su a bakina dan ya cutar da ni to ni kuma ina ba shi soyayya ma'ana yana nufin dai yana son mutum ko da mutum ya zafafa a gare shi ya kware shi to ni shi kuma yana son sa wa ufaddilu shafiqa sannan ina fifita aboki mai tausayi shi ne a shafi ainihin shi na wato shafiku ne tausayi to sai zama aboki mai tausayi Eh, ala shaqiq a bisa wanda yake dan uwana wanda yake shaqiqi na wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi saboda ni saboda ai shi shi ai tausayi na yake aboki na amini na mai tausayi na yana tausaya min kaga ai na fifita shi akan wanda yake ko da uwa ɗaya uba ɗaya muke shi kuma yana nuna man cutarwa da kuma rashin kyautatawa to yace wannan yana daga ɗabi'a da sannan yace kuma wa'aufi lil ashiri ina cikawa ina cika ma'amala lil ashiri ga dangi ina kyautata musu wa in lam yukati ibil ashiri ko da ko ba sa man sakayya ta ushirin abin da nake masa na kyautatawa ko da ba sa kyautata mani ba sa man sakayya bil ashiri a ushirin kyautatawa ba sa yi mani to ni kuma ina kyautata musu yace wa astaqillul jazira sannan kuma ina ganin karancin kyautar da nake yi lin nazi ga bakona in nazo bakona in nazo in yazo duk irin kyautatawar da ne masa to ba na ganin wani kyautata masa da yawa a ina ganin wannan kyautatawar da ne masa ɗan kaɗan ce ma da akwai wadda tafi wannan ma sai na ƙara masa yace wa aga muru zamira bil jamil sannan ina lullubewa ma'ana ina rintsewa ina rintsewa ko ina lullubewa alzamil abokin karatuna bil jamil da kyautatawa abokin karatuna duk da zai ringa muna naman yana min abin da bai dace ba to ni kuma zan rinzi ma'ana zan lullube shi da kyautatawa na ringa kyautata mashi ina mashi abin da ya dace ni ba ruwana ba zan ɗauke shi abin ya duk abin da ya min ce zan mashi ba wa unazzilu samiri manzilatul amin sannan ina sauke abokin hirata wa unazzilu samiri sannan ina sauke abokin hirata manzilatul amiri a matsayin shi kamar ma shugabana ne duk wanda ya zo yana taya ni hira yana kyauta min to haka ne ma zan ringa kyautata masa wa uhillu anisi sannan ina sauke wanda ke ebe man hasu ne ebe man kewa mahallar isi shi ma dai mahallin nan dai na shugabana sannan wa udi'u ma'arifi awarifi wa udi'u awarifi ga can gaba sannan ina ajiyewar kyautata ma'arifi ga duk wanda ya nuna ya hasani abokanai na da suke nuna min sanayya to ina ajiye kyautata a gare su ina basu wa uli murafiki marafiki sannan wa uli ina bada wannan marafiki a ina bada abun amfani na murafiki ga abokanina da muke tarayya da su wa ulinu makali ina tausasawar zance na da kali ga mai ciyayya da in mutum ya kini to ni zan tausasa masa zance ba ruwana da in nuna masa ni ma wai kiyayya da fi wa udimu tasa'ali sannan kuma ina dawwamar da tambaya ta an sali ga wanda ya kaurace mani ya sance mani in ya kyale ni ya kaurace mani to ni kuma zan rinka tambaya wai ina cewa wai ina wani yake kuwa ya yake ya ya halin sa to ina yin ba sannan wa arja minal wafa'i bil laqa'i ni na yarda minal wafa'i daga cikawar kyautatawa bil laqa'i da gamuwa mutum in zai zuwa wajena in zai zuwa wajena muna gaisawa da shi to ni idan muka haɗu da shi ma akan hanya gani nake ya cika min kyautatawa in muka gaisa da shi a iyakan hanya ma ya cika min kyautatawa to duk wannan fa uwa mu duba magannin kyakkyawan ɗabi'u ne yake furtawa irin ɗabi'u ne ma na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ma'ana duk abin da kai sai kai mai da kyakkyawa wato duk abin da aka yi maka na munanawa sai ka mai da kyakkyawa to shine ce kuma wa aka na umminal jazai yana wadatuwa da sakamako bi aqallil ajzai da mafi karancin wani yanki na sakamakon in ka man sakamako kaɗan ma ne in ka man ya ishe ni ba wai sai ka man mai yawa ba wa ata zallamu shine ku zallamu sannan wa ata wala ata zallamu ba na neman na zalunci mutum shine ku zallamu yayin da aka zalunce ni ni ba na neman na zalunci mutum wala ankam sannan ni ba na hukuma na ɗauki fansa ankam shine dokar fansa ba na ɗaukar fansa walau da daganil arkam ko da kau wato ya cije ya sare ni irin tsaran nan na bakiyan na bakin maciji wanda yake mai tsananin dafi arkam shine maciji mai dafi irin bakin macijin nan mai dige dige a kai ka san wannan yana da dafi sosai yace to ni ba na yin sakayya ba na sakayya ba na ɗaukar fansa ko da ya sare ni kau da irin wannan dafin na bakin maciji wannan shi ne abin da wannan ɗan ya faɗa wa babansa da babansa ya tambaye shi ya ce wai kai wani irin ɗabi'a ne kake yi ga makwabtanka da kuma abokananka in kuka haɗu da su wani irin kyautatawa kake yi to mun ji irin yadda ya faɗa mana abubuwa sosai ga abin da ɗan nan ya furta masa ya ce mashi ɗin kamar yadda yake faɗa a ra'al jara walau jara yana kyautatawa wato makwabci ko da kawai ya zalunce ni sannan kuma wa abzalul wusala liman sala ina ba da saduwa ga duk wanda ya tunje ya ce zai cuce ni zai kuntata min tuni sai na sadar da shi kuma na kyautata masa ko wa ata min khalida khalida walau abdatta khalida sannan kuma ina jurewa cuɗanyuwar aboki ko da kau ya bayyana mana banna ya faɗa ya yi mana abubuwa daban-daban kuma wa awaddu hamim walau jarra anil hamim sannan ina san wanda yake aboki masoyi ko da kau ya jawo ruwan zafi a gare ni ya sanya mana wa ufaddilu shafiqa ala shaqi sannan ina fifita aboki mai tausayi a bisa wanda yake wato uwa ɗaya uba muke wato uwa ɗaya uba ɗaya muke shaƙiƙi na ne to wannan abokin na wanda ke tausayi na sai na fifita shi akan to wannan duk yana nuna mana wato kyakkyawar ɗabi'a to za mu ji shi kuma mahaifin ya ce masa shi mahaifin ba irin sa bane ba shi mahaifin a'a yana duk abin da ake masa wato zai mayar duk abin da aka masa zai bayar baya bin abin irin yadda ɗan yake yi idan aka mai mummuna ya mai da kyakkyawa irin da ji'ar manzo da sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ji abin da shi kuma zai faɗa yanzu eh za mu ji abin da zai faɗa to mai na ta an mu tsayanan gurin sai yi karatu na gaba sannan mu ji me zai faɗa shi kuma shi mahaifin me zai faɗa a kai